إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake mu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha shidda ga wata na jimadar ula hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da 22 ga wata na harko shekara 2019 muna cikin karatunmu na alwaji fifiki sunnati wal kitabil aziz yau insha Allah za mu yi darasi na 163 insha Allah darasinmu da ya gabata mun ɗauko bayani kan wujubul wafa'i bi bai'atul khulafa al-awwal fal awwal wa qatl ath-thani hadisin Abu Huraira ruwayat da Bukhari ya kawo Muslim ya kawo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa banu isra'il annabawa ke jagorantarsu ke tahiyar da lamarinsu duk lokacin da wani annabi ya zo sai wani annabi in ya tahi wani annabi ya maye wajen shi to ni bayana babu annabi za a samu mamaya ɗaya bayan ɗaya suka ce ya rasulallah fama ta amurna me za ka mana umarni a lokacin da wannan mabiya ko wannan jagorori suka zo mana ya ce ku cika mubayi'a wanda kuka ma mubayi'a da harku wanda ya zo kuma wanda bai ban shi abin mubayi'a ku ba su haƙƙinsu da yake kanku ku kuma ku roƙi Allah ya saka muku haƙƙi wanda yake naku ne aka tauye sai za mu tashi wa an farjata wa an farjata وأن أرفج وأن أرفج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هناة وهناة فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف فاضربوه بالسيف كائنا من كان وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم abin da yake ruwa ta arfaja ya ce ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa innahu satakunu hanatun hana wasu al'amurra daban-daban za su kasance a bayana na malamina ta mai ma'ana hanatuna ana ma'ana fitan fitintunu iri-iri ya ce faman ara da an furga amara hadin umma duk wanda yake son raba kan wannan al'umma waye jami'un suna wuri guda akan shugaba guda zuki son ya raba ku fadribu bi sayf ku bige shi da takobi mana ku kashe shi ka'inan man kana kowane ne yake so ya raba ku a wata ruwaya ya ce man atakum wa amurkum jami'un ala rajulin wahid duk wanda ya zo same ku kuna kan jagorancin shugaba guda amiri guda yuridu an yashqa asakum yake so ya cira wannan sanda ta ku ta jagorancin shugaba naku aw yufarriqa jama'atakum faqatulu koko ta iya so ya raba jama'a wannan taku da take hade to ku bigi wuyan shi bana ku kashe shi faqatu kashe shi faqatulu wa ana abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha buyi'a li khalifatayn faqatulu al-akhar minhuma abu sa'id al-khudri ke wani labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka wa aka yi mubaya'a ga halifa biyu amma wani kuma wani ma aka mishi shi to ku kashe ɗayan wani harkon kenan na bayan kakku bar shi ba a shugaba biyu wannan shine bayani na idan kuma wani mubaya'a wani kai zo ya ɗauke kuma shi ma a mishi ba a san kenan shugaba biyu a lokaci guda tarimul khuruj ala la'immatu wujubul qital lil khawarij maganar haramta yin tawaye ga shugaba kuma da wajibta yakin khawarij khawarij zace harko harkon aqiduna yan bid'a na harko a musulunci mun suka fara kawartar da irin su ma'auya sai da ali suka ma halatta jininsu wanda daga cikin da yaƙidinsu wannan shine kawarta mutum dalilin laihi kabira zina shan giya ƙarya duka idan kai ka kahurta kuma idan a cikin aƙidinsu aka shiga wuta har abada ba a wuta ba magana ceto cikin da yaƙidinsu wanda kuma sai sun kashe mutane abin wannan suka cikin musulunci to he ce قد دلت النصوص السابقة من الكتاب والسنة على وجوب طاعة الأئمة وحرمة الخروج عليهم yace bayani da ya gabata baya nasoshi sun zo a ƙur'ani da sunna akan wajibi ne a yi biyayya ga shugabanni da haramta yin tawaye ga shugabanni فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتمل ونسبوا إماما فالحكم فيهم فالحكم فيهم أن يبعث الإمام إليهم ويدعوهم إلى طاعته فإن أظهروا مظلمة أزالها عنهم وإن لم يذكروا مظلمة وأصروا على بغيهم قاتلهم الإمام حتى يفوه hatta ya fi'u ila ta'ati ya ce nasoshi sun tabbata a ƙur'ani da sunna kan wajibcin ɗa'a ga shugabanni da haramta yin tawaye gare su ya ce fa'idar jitama'a ta'ifatun lahum idan wasu jama'a suka taru suka yi gungu kuma wani jama'a suna da kowa wa mana'a suna da ƙarhi za su iya kare kansu dai an san suna da bala'i da an san za a fafata da su sai famtana'u an ta'atul imam al-adl sai suka ce su samsam ba su ba biyayya ga shugaba da aka ajiye adali suka yi wani tawili wata ilma dogara ana iya ɗauka iya ga sanar da ilma dogara kan masu ma ilma dogara ce tawilin su wa nasabu imam suka yi sabon limami nasu suka yi tawaye ga wannan da aka kawa ya ce to hukunci cikin irin waɗannan mutane a shara'ance an yaba atar imamu ilayhim shi shugaba ba kurma zai fara ya kasa bane ba zai aika musu wani kamar sai na ali aika abdullahi bin abbas zuwa ga kawarijawa wajen dubu biyu suka dawo bayan sun yi tawaye bayan sun ji gaskiya da za su shirya dubu biyu suka suka suka dawo suka yi nadama suka komo cikin jama'ar wadda da suka yi tawaye suka kawarta su ya ce liman shugaba ya aika musu daga inda su zo wai da'uwa ila ta'ati ya musu bayanin ya a kirawo su su yi da'a ga shugaba wanda aka aza fa ina zaharu mazalamatan azalaha anhu idan suka ci a da dalilin tawayen su ga zalimci da ake musu ga dalilin suka yi tawaye ga shugaba to sai a yi ƙoƙarin ɗauke wannan zalimci da ake musu wa in lam yadhkuru mazlamatan idan ba su kawo ba wani abu daban da zalunci da aka musu wa asarru ala baghihim suka nace suka doge kan zalunci kan hoto na hutokin su kan tawayensu to a nan qatalahum al-imam hatta yafiu ila ta'ati dole ne ma shugaba ya yaƙe su har su dawo su yi biyayya ga shugaba wa ala amatul mu'minin nasarul imam su kuma sauran jama'a ya ku bayi mabiya to wajibi ne kuma a taimaka wannan shugaba a yaƙi wa'annan 'yan tawaye wal akhadhu ala yad al bugha a rike hannun 'yan tawaye walau bi qitalim ko da za a yaƙe su ne hatta yafi'u ila jama'atul muslimin har su dawo su shiga layin jama'ar musulmi wa yadkhulu fi ta'ati imamihim su shiga yin biyayya ga wannan shugaba na mummunai na musulmi da kaulihi ta'ala saboda fadar Allah mai girma da buwaya wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafi ala amrillah zuwa ƙarshen bayani idan wasu jama'a ta musulmi suka yi ta mana suka yi yaƙi to Allah ya baka ku musulmi fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakanin wannan jama'a biyu ta musulmi fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan wata ta ta waye ta ce bata yarda ba ta ce ta ki biyayya ai sulhu to ku sauran musulmi fa qatilu lati tabghi za ta fi al'amr Allah ku yaki fa qatilu lati tabghi he ku yaki wannan jama'a wadda ta ce ta taƙiya ta bore he ku yaƙe ta allallasa ta hatta tafiya ila amurillah har sai ta komo ta bi umarnin Allah na sulu na biyayya ga wancan shugaba na hudu ya ce ƙalar ƙadi abubakar bin arabi hadi la'aya hiya la'asar fi qital musulmin wa umudatu fi harbin muta'awwilin wa alaiha awwalar sahaba وإليها لجاء الأعيان من أهل الملة وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا تقتل عمارا الفئة الباغية wannan magana hadi yake cewa alƙaya ga ibn arabi kai yake cewa wannan aya ita ce tushe ta kan yaƙar musulmi musulmi ne amma za a yaƙe shi a wani hali kuma madogarar yaƙi a yaƙi wanda masu mana masu tawili ba a barinsu a kan ɓanna kuma a kanta ne sabai suka dogara a kanta ne manya-manyan wannan al'umma suka dogara wajen yaƙin irin wa'annan 'yan tawaye kuma ita ce manzan Allah ke ni da yake cewa taqatul ammaran alfi'atul baghiya wasu jama'a azzalimai 'yan tawaye za su kashe ammar wanda wani ya wakana yakin da aka yi da irin su bangaren yan yake cewa bangaren muawiya da bangaren ali a nan dai aka kashe ammar na siffanta kenan wancan bangaren su suka kashe ammar kenan su ne a nan mana wanda suka yi suka mana suke kan kuskure wanda ba sa kan hanya dai magana kenan dai wata jama'a ce yar hutu na mana yar tawaye ko masu taka doka ya ce wa kar taqarrara inda inda ulama'il muslimin وثبت بدليل بدليل الدين أن عليا رضي الله عنه كان إماما وأن كل من خرج عليه باغي وأن يتبت أو جمع لمن المسلمين كما دليلي نا الديني يتبت سيدنا علي kina wacce rigimar da aka yi tsakanin su da bangaren ma'auya rikici da aka yi ta yi cewa mahi wanda yake kan hujja jagora na hakika ali ne duwanda ya ma'adu tawaye ɗan azalimi ne kuma wa anna qitalahu wajibun hatta ya fi alhaq kuma duk wanda wanda wanda ya mana yakin wanda ya ma'adu tawaye a lokacin nan kenan wajibi ne har sai ya komo zuwa ga gaskiya wa yanqada ila sulh ya komo ga sulhu da aka nema gare shi ya komo ya biyayya ga wannan shugaba shi sayyidina Ali radiyallahu yace wa min al-adl iya daga cikin adalci إذا قتل البغاة ألا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذف ولا يذفف على جريهم ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم وما استهلكوا من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به yace iya daga cikin adalci na musulunci duk da wannan 'yan tawaye ne an halatta a yaƙe su amma idan aka kama su allah yi kutal asiruhu an aka kama kamamin yaƙi na musulmi mai lahi ko da ɗan tawaye ne ba kashe shi mataga ya shakanu ba kashe shi kuma wala yutta ba a madubirin wanda ya tsere ba abin shi a kamo shi ya bar shi ta yi yawa daga ba gyara wala yi zaffafa alajirin wanda ya riga ya ji ciwo iya jiya ka ce a yi da shi ba a yi da shi wala tusu ba zararihim kuma ko da an yaƙe su an lalasa su ba a mai da ba a ba ɗaukansu a matsayin bayi su koma bayi inda ake makahurai ba a mai da su bayi wala amalum haka dukiyarsu ba a kwashe dukiyarsu a mallaka kuma su ta halaku min damin a malin abinda aka yi cikin yaƙi suka yi ɓanna ko kashe wani ko maganar dukiya suka aka ɓata sun matabu suka zo da kan suka tuba lam yu akhadhu bi ba ta hisarama na shi tsarin da musulunci ne wa yu'amalu qatalahum mu'amalatal mu'minin kuma za a yi mu'amala da waɗanda aka kashe a cikinsu a wajen yakin mu'amala ta masu imani wayo gassalun wayo kaffanun za a wanke su a sa musu da kawani wayo salla alaihim kuma a musu salla irin ta musulmi kuma wayo fanuna fi makabir musulmi za a binne su a kabarburan musulmi bi Allah ta'ala sammahu mu'minina ma'al baghi wal qital domin Allah mai girma da buwaya ya musu suna suna nan duk da sun yakin kuma sai an samu shi a cikin iya cikin kalma ba take zawa da kalmar kahurci amma ba ana ne ba mutum ya yarda misali sun misali na iya cewa qitalu isbabul muslim fusuq wa qitalu kufur zagi musulmi fasikanci ne ya kashi kahurci ne kaga an ta kahurci ne musulmi amma duk da haka wannan kalma ce ta kahurci wadda bata hudda daga kalma ta yarda ne kina akwai kalma ta kahurci amma ba amma matsayin a ce kufur kaman ka yarda ne shi ma malamai suna suke cewa kufur dunu kufur kahurci ne wanda bai kai ba kahurci babba amma mai suna kafirci irin rantsuwa da wani Allah irin kahurci ne amma ba ta kaman ka yarda ne mahukumcin da irin ma'aikata aibanta kabila ta wani dangantaka ta wani a cikin kalma ta kahurci annabi ya suna cikin aiki na kahurci wanda kenan shi a cikin iya bukata hattara wajen da an ambaci abu kawurci ya kai kawurcin wannan hawa-hawa ne mataki-mataki ne haka fasikanci ya ce duk da sun yaƙi amma allah musu suna mummune don ci ayi wani tafi ta mini munina ta tadu wasu jama'a ta masu imani suka yaƙi allah musu suna masu imani duk da sun yaƙin kuma kuma yake umarta a musu sulhu a maido su ka kenan yaƙar ba ta sa suka zama kahure ba wata bayan wannan bayanin sai kuma ya ce inna mulmulin ikhwatun fa asli bain akhawikum ce mummune yan uwan juna ne ku gyara tsakanin yan uwan takarku dan wani shine karshen wannan bayani a sati da ya gabata bayan mun kare bayani na darasi na da'a ga shugabanni da bayani kan me wuya da hakuri wani dan uwa ya aiko mun bayani a cikin whatsapp cikin ya ce iya zawa nan na maganar cewa shugabanni na dagutu suha na farci dai dan uwan inda har ya kuma da wasu ababe irin na 'yan gwagwarmaya yan uwa tambayar ma ka tambaye malami wai kullum idan ana magana ta karatu imma muna karanta ƙur'ani ko sunna ko littattafai na addini ka kawo ma magana na wani tsarin ɗagut abin taso ba muna magana a musulunce a addinance kawo ma irin wani zai kake na malam iya goma ɗagutu shi ma ko irin shi ta ɗagutu ya fice ɗagutu ɗan uwa muna kan aƙida ta ahalu suna wal jama'a yanda muke watar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan sunna akan manhaj ahalu suna wal jama'a kullum wa madogaran mu muna so ne abinda manzan Allah ya yi sahabbai suka yi shine babban madogaran mu zuwa mabiyan waɗannan magabata yan wannan na fahimci da bayanan da ya ta yi da ya aiko ta aikowa magana da ake anzu ta gwagwarmaya kan jihadi kan yakar dogatu daguta a yakin su yan uwa ba wanda za a ce malami na addini ya yarda da gudu baiwa amma yaya za a hoto ma wannan al'amari a nan magana take yan wa a duk lokacin a karatun yin sati da ya gabata a duk lokacin da za a ce al'umma domin a yanzu kowa sani irin wannan ƙungiyoyin gwagwarmaya iri iri ga sana kuma daga tsakaninsu kowa iya da awa ya gida gutu za ga ɗan tawili kaɗan wani ya karuta wani kuma ya yaƙe shi muna ga abin da ake a farisa kai a sham ya zai a najeriya ma ya wakana da ana tare daya ware ya ce daya abin da yake ba da bane ba bayan an gama an kashe mutane an yi jihadin an kashe bayan allah kuma daya ya ce wani kuskure ne to kaga nan wanda aka kashe wanda ya kashe wani shi da abokan jagororin ne daya ce ba daidai aka yi ba shi zai ya wasu kashe yan uwa musulmi ya zai zai kawure da yana da wannan wannan a najeriya da musa bangare biyu an gaje sham suna nan jundun jundun saman asar waye suna nan da tare ake tahiya a yaƙi ɗagutu to yi ɗagutun hayo iya nan kuma ku diba da marikin da yawa kana ya sai zamanto aya ga mutane kuma waɗannan wanda suka fara da suna aka kira jama'a ya ka ɗagutu yau ƙungiya ɗaya da yau ta rabu gida uku kuma wannan amirin zai kai a sa bom a rushe a kashe wancan shugaban kowa ga abin da yake al'umma a wannan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ban jagoran mu manzo Allah a yanda ya samu duniya sharin duniya da ya same shi ya ne yanzu ka karanci ja'far a habasha a habasha wajen najashi inda ke siffan tarawar samun kansu a bauta mu gunki a ci musu mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi ba sa da abu na ɓanna ta duniya ba kamar ita manzala ya raya makka manzala ba mai ce mai matsoraci ne ko kuwa ta ka su umar sa'o baka a ci matsorata ne suna zuwa su ce sun yi bori kun sare bori amma kun su kashe shugaban maka su tsere suna yi suka rayu ana ta da'awa har ta kai karshe ma huta hijira ya a boye da suka ce ba zuwa kashe mun shahada kashe mun imani kurin huta ma suka suka laɓe suka huta suka samu neman wata dama wajen tabbatar da wannan addini bayan wannan an kawo daula islamiyya a madina wanda suka yi hijira daga nan makka irin su jafa da sauransu akan jagorancin jafa suka ta yi habasha suna can habasha habasha kowa san habasha ba daula ba ce islamiyya dagutun ce sarkin habasha ya musulunta amma bai dama ya komi jafar suna nan a ƙarƙashin wannan daula ta najashi tsawon shek aka yi bada aka yi uhud aka yi handak dole kuji suna can a zamne a cikin watan daula ta da shi ba su zo gida ba haka ya haibar sai bayan haibar to kan suka taso daga can suka dawo madina da sauran musulmi na yaman wannan haka suka tahi ba su ci bada mutane mai bore kun a bashi akwai mu zo a kashe mutane ba su yi ba damar abin ake nema hauna hali ne kullum musulunci abin da yake nema ba zuwa jini ba a shiriyar al'umma manzana sallallahu alaihi wasallam makaranci yanda yayi kullum abin da ake nema babban abin da ake nema ba kullum kama dukiya ba kashe jini ba zuwa jini ba a neman shiryar da al'umma wata hanya ce mai hiciya ga shiryar da su kadiba irin abin da ya wakana a hazab bayan manzo Allah da dukkan musulmi ga suna a kewaye a cikin madina ga kahure na ko'ina an zo an zagaye su suna iya zuwa sai mu je mu mutu a kashe kowa an shahada ma ta kai manzo Allah aka yi rami aka yi ganuwa don ka a samu kasama shigowa har manzo Allah abu ya zahi ya yake cewa cikin dare ya ce ina wanda za shi ya kawo wa cikin sai musulun wa za shi ya kawo labarin waɗannan jama'a iya da aljanna huzaifa ce abu ya zahi kowa kwanta manzana ce wa zai je ya kamun labarin mutanen iya aljanna ce annabta hedi a hedi annabi su uku sun tsoro ya tsoro can annabi ce huzaifa ainihin zai ce don na amsa ya ce ka je ka kamun labarin waɗannan mutane amma kakkai yadda za a yi ka zabirin su san kana nan ka taɓo su ka taɓo su huzaifa ce na tashi dole ta na amsa kira ya ce ina cikin halin tsoro mazala yin wani bargon shi yana ji kamar a cikin gumi gurin shi kenan wannan sanyin wuce ya ce na je na kalli diyin da suke ya ce ga abu sufiyan ya tuɓe iya shan wuta in zan kibiya kurin bata tsakon zan kashe shi zan iya ɓanna in kashe mata manzala ce mun in taɓa su a zo a ɗauko abin da ya kashin su ya namiji kyare shi manzala sallallahu alaihi wasallam kadiba ya zo ya fatawa makka wanda suka suka kashe wasu musulmi suka kore su da gari yau gashi an waye gari ya ga duk mutane gaba daya a gaban shi gaba daya yana ya kama musu gunduwa gunduwa amma ya basu gaba daya kowa ya je matsayin dani kuma da yawa ba a nan musulunta ba ba su musulunta ba ba tu ba su kai ba nan wa kurin neman sau ake su shirya manzo Allah bai taba kowa ba wace kuma dole ku musulunta ba har a nan bayan kare butau makka ya huta zuwa hunain su safar manya haka suka bi shi a matsayin kagurai bi ce dole kun imani ba ƙarshe waɗannan mutane su suka zamanto jagororin musulunci a wannan karkara gaba ɗaya har aka zo bayan an samu ganima bayan wannan kuka taɓa hunain bayan manzala ya kewaye wannan gano wasu kisa ce doguwa dai manzala babu inda ya samu ganima yau irin wannan an zo da dabbobi da mata da yara da an kama amma suka biyo su bayan kwanaki suka ce sun yi nadama manzala ya ce to amma ku zaɓi ɗayan biyu ka arha gaba ɗaya duka wani wanda yake da yaro da mata da aka annabi yana kashe kowa mace duka ya ce gaba ɗaya kowa mai da masa iyansa da matan duka mai da musu ɗaya ba wanda aka taɓa in wa abin yana da yawa musulunci neman shirye da al'umma yake yau yan uwa mu koma nan misali yau yadda suna ta zo gwamnati kungiyar zala da suka zo suka hara wa'azi kun suka hara suka hara girban mutane kurin kisa suke shi mai magana wannan ayo da iyakan jahiliya shi mai magana wannan cewa a ba dai ake ba su iya ba yau da iya sa guru da la iya kiran aljani in wa wanne ya ga al'umma wanne muhimmanci da tauhid mutum bai san Allah ba bai san me Allah kai shi ba saboda mutane yawan ba san me ma Allah kaga magana aje aje hadi a kashe su jahilai ne wallahi jahilai ba su addini ba yan wayo har mutum iya da wani kishin addini ni abin da ke fahimta ta kan masalar don ka sa kanka irin wannan kungiyoyi da shiga hadari ka je ko ka mutu ba a daidai ba kuma da ma koma a gyara ko ka kashe wani ba kan haƙƙi ba ko ba ba da ma koma ka gyara ka shiga wani mugun hali ga ƙauyukan nan kai kilo 20 30 Allah wani bai san me Allah ba amma musulmi ne bai san me Allah ba ya jahilci addini kuma ya jahilci musulmi ne uwa uba kai je ka sashi hanya kana kishi addini kai je ga mahi muhimmanci kuma baka da matsala ka kira shi zuwa ga Allah ya fahimci Allah ya san tafidin Allah ma da wake shari'a ba da musulmi ba don misan Allah ba haka nan ga hanyoyi masu sauki masu amfani ga al'umma shiryar da mutane ba san me Allah kuma wallahi ba ngara kana magana jahilai ba hatta masu da'awar malimci take tsammani sama kullun jiga matsalar Nijar matsala ce ta malamai ba ta shugabanni ba ko a ce wani yan barji ko ka zaune soji ko jantama ko ne tana ga malamai an tashi ce wannan mun tashi al'umma ce muna san addini wa uba amma addinin ba a san shi ba kudan muke addini gurin wannan qur'anin da muke watar wataran Allah kaddara shine dokan mu shi za a hukunta saman kasa haka muke gudu ko mutune haka kenan to wannan qur'ani ke da kai da kai da san ma'anar shi ka san su ake aisha da shi to yau malaman a wajen malaman zai gadar mutane kurin littayi ne mai san arme a rubuta mishi mai san wani jini a rubuta mishi mai san mulki a mai takara a mai sabka hakan suka ɗauki ƙur'anin kurin kayan biyan bukata ne ba su san ba ƙur'ani wallahi ba san ƙwari ba littayi ne na doka daga allah ba san daga ba kun sa kun kurin qur'ani a karanta ko a samu lada a karanta a biya bukata a yi laƙani asiri a kashe wannan a wannan kurciya hakan suka ɗauki ƙur'ani in wannan kusa abin mamaki na yi magana ɗan lokaci a kan sa ɗiya alakwalkin kirista da aka sa ɗiyan musulmi su sa riga mai hoton coci na yi magana a nan na yi a radiyo ƙarshe aka yi ƙara na gidan hukuma abin mamaki mun je na yi magana su mai aka ina yi na kan motar kirista ta zo an ji ma na kan wani malama malama ne ƙarshe muka shiga gidan shi wurin da aka kiraye ne don mun ga ga wani ta kun dan maka ai wannan shaka ka jami jaraba ana boye mutane su shaka jaraba ka ja kanka na tafiya muka tafi mun je muka shiga muka zamana sai ga malaman garin kusan duka manya manya ga kiristoci a gehi malam iliya an kawo karanka za mu naje naje daje wannan ce naje mai jaraba ka san ba haka ake ta ka ja mutun jaraba ka ja mutane abu wannan abu ka gane kenan sai aka ce ga su kai karanka menene ka ce kaza kaza kirista kaza kaza kaza nika bai nika bai abin da wannan hudi ne sai anan wallahi malaman malaman wasu wasu bayani wallahi da su muka rika tattaunawa kirista suna zamne sun zama yan kallo wallahi su suke kwantirkin magana da na yi wani malamin ta kurin sai man iliya kurin sai kai janye magana ka ce wallahi bana janyewa me zan janye a kai su zan ce waya halitta a samu adam kirista ce wallahi bana janyewa karshe haka muka tashi su suke magana da miyan kiristocin wani ce ɗan uwanmu ne abokanmu ne mun zama na wuri guda muna kaza kaza kaza yake goyon bayan su da bayan akan su kuma malami ne na addini muna malami to zai wa irin wannan kaga alka mushkila tana ga su jagororin amma na imani ɗan Nijar amma da wani Najeriya akwai matsala tsakanin gwagwarmaya tsakanin musulmi da kirista amma a Nijar wallahi sai dai jahiltar addini in ɗan sanda ne in soji ne in mene ne wallahi bai san ba addinin bai san matsayin maƙur'anin kan shi na san wani cikin juji juji ne ko sun hukuwa na gutun wai wani ba juji ba juji ne ko amma da yawa na san da jujin da kuma saka nan babba ne wallahi a buran shi da abin da shi zai iya yi na arme na gado na menene wallahi iya da qur'ani iya da risala za a yi diya wallahi zai yi diya da abin da yake risala zai yi akwai afirka suka ce afarkutumi afarkutumci iya don damar wallahi da iya kana da juji ne ya yi dama amma shi kuma da yake yasa addini bai tambayi malamai kasa ana kira malamai a tambayi alƙalai ko abu shi bai ta domin ya karatu to kai irin wannan zaka ce ya da dagutu ana akwai akwai wannan wannan abu daban dai shi kuma mutum zai shi juji ne dan an ba da dama wannan bangaren kana iya yi abinda addini ya ce yan wa a takaice maganar wannan ƙungiyoyi ga sanin iri-iri a yau da sunan aje a yi jihadi bayan da abu a ka sa al'umma cikin hadari ko dai ga abin wasu yau Najeriya kuran ta shi misali kan mu dauki nesa a sa kai ka kashe mutum da sunan addini gashi nan dai mun ji ba ka an ce ba an kashe coci kaza an kashe rabaran kaza fada kaza an kashe malami kaza an kashe masallaci kaza an kashe a masallatai ake abin wa kuma ga suna nan kisa suna wallahi lau an al'umma kan jihadi je ko ga su gangariya gangariya ko kafuran gangariya mana musulmi dan wanka da ya kaza kai tawili ya zama kaza ya zama kafurta jinin shi halitta kai ma wani sai halitta naka haka na bin ciki ga sun dina jere ba a ce an kashe wani ko dagaci shugaban wata farti kaza an kashe wa kashe amma an kashe Jafar kan wannan akida an kashe Albanzari duk kana duk wani manhaji sun wuce karara sun halitta jinin Jafar kai ya mutu ma da ko wasu labarin jinin kai halitta jin albani jin duka sun kashe su akan wannan kira dan wani yanzu me za ka yi irin wannan malaman irin su albani su jafar da suka ta musu malami da sunan shari'a a ce da sunan addini to malam jafar ko albani akwai shugaban siyasa akwai juju a cikin su na juju nan akai shugaban siyasa a magana abin da wannan an kawata mutane a yi gwagwarmaya a yi jihadi a mutu to wallahi ga abin da ke mutane a yi hankali a yi hattara abinda za ka yi zai amfani da bana al'ummaka ba muhi amfani a yanzu gare ka in haka da kishin addini za mu ga in wani wayo a nan ya za mu ga haɗarin haɗarin jinin musulmi wanda abdullahi bin umar a wancan zamanin jihadin ma tabba shi ba irin wannan mun yanzu yake cewa wallahi gwanda Allah ya kama ni da laihin kin jihadi fi sabilillah laihi ne ko amma ce wala gwanda Allah ya kama ni da kin jarbi sabilillah da ya kama ni da nayi zuga jin musulmi da Allah kama da laifin jin musulmi don musulmi da kashe wannan haƙin wani Allah bai yi maka matsin jihadi laifi ne kai tsakanin kai da Allah ne Allah na ya Allah na yi maka tsakanin kai da Allah ne amma jin musulmi wa Allah bai yi maka wannan yasa irin su Abdullah ibn Saur in sa sabu abiyo kas sabai da dama suka ja da baya a wancan zamanin wata fitina ce ta tabakana daga yan uwa mai neman neman lada mai neman tsira ka kubuta wallahi kai kokarin kare zub da jinin wani ko halitta ko zub jinin wani mana ya birge ka da cewa mai tawili kaza duk da kai tawili kaza kana gani dai kai kai mai tawili ya kawo ta a kashe zub jinin shi kai ma irin wannan aqida ta gabga kawo ta mutum wani ma ya kashe ka ka sai ana ta yi da yanzu abin da gashi nan ba abin da wai abu ne aikace yau a cikin duniyar musulmi kullum ne sai ta kenan ga al'umma ga mutane balle matasa ilalle kowa abin ya mai ci ba da an san addini san addini da ma san addinin ka yi shi yanda yake ka bi magabata ya manzon Allah ya rayu ka karanci tarihin da annabi yawa shi da al'umma karni uku na farko ka karanci al'umma musulmi sura a wurare da dama kalkashin gwamna gutun da wagitkin amma ba za a kawo a ce ga sabai a wuri kaza sun gamu sun yi bore sun yi tawaye sun tura shugaban dagutun a garinsu ba mu ka maka da ce maka sahabbai a wuri kaza a gari kaza sun yi bore ko sun tura gwamnan garin sun hau an yi bore ko a sun shahada duka a kashe sun shahada babu me yasa ake halitta ma hijira hijira rauni ci dama ci baka dama ne ka ce ka hada abin da garin ka mutu a ce ko ka mutu goro in ji mutu ba ba haka bane ba gudu suke yi su je su gama a wani wuri ka samu ƙari baka yi wa Allah ka je ka kauta ma Allah bala kai a yanzu ba abin da aka hana ka na sallah da azumi da komin ka hatta ma da awaka ta addini ba wanda ya hana ka to su ba ana su ba amma suka yi haƙuri inda dama gudu a gudu na ba dama gudu a yi haƙuri haka suka har samu damar abin da ya dace su yi halin jagorancin da kamata a ci an yi kenan abu ne yan waya buƙatar hattara wannan kuma magabata amma irin wannan na yanzu kurum a ce kaza sun rayu wuri da yawa karanta rayuwar sahabbai wani zai ce ma wani malam wane malam wane a lokacin misali zai ka ulita ce ya da kuta alafa ta ta bin taimiya misali wani ya kira wani lokaci cikin masu wannan abu a kita malam ya mai zaka ce kan maganar usaimin akan cikin littafin rata salihina na wannan shugaban namu dagutu ne ko sun sarrafa azumi ko sun ce musulmi ne ya ga a yesu mukahure ne a waya ne mun na ce magan da kake waye kai kai karshe na ce yanzu abin zai he na ce wani magana kawai waje banganta ba amma zan diba ta he na rike lambar shi ba na rike lambar shi yanzu kiran dauko magana he na ga magana da ta'aliki da bayanin usaimin dai aka duk akan ta na ce kaga wannan shine matsala an dauko magana malami wani bangare ba dauko wani bangare kana musamman hadisi kan ko aya dauko aya da kumce ta na ce to yana ce me yana kira lambar shi wani ka zo Allah sa ya zo shi ya dama shi ya dama san gidana iya zawwa muka ɗauko littafin da ya hudu irin wannan shuba ta kama wani ɓangaren malami kaza ce kaza da shi to kaga abin da na gaya maka na san aƙida na gaya maka na san aƙida usaimin kan kahurta mutane hatta kan maganar ɗagutu masu wani ɗagutu ya ake wurin kahurci hawa hawan da yake na san magana amma zan diba to shi yanzu na kama maka zo mu diba da kai muka ɗauko littafin to duka da muka ɗauko masadodin muka san muka yi ƙasa ƙarshe dai Allah ya sa ya fahimci abin da yake da abin rubuce to kaga na shine hadarin ɗaukan wani bangaren wani malami kuma na zai ɗauka cewa sai kaza ka je kawunan kai ka je kashe kanka kan kaza ko abin ba haka bane ba shi ka abin da ke ni dan mun kare su ga wannan iyayen sun zo mun kare shi zo mun dole muka musu Allah sai wannan amma alhamdulillah ɗaya wannan cikin su alhamdulillah zama da shi muke karatu wanda ya zo da wani abu amma da kogo da zai to haka haka nan wani abun kaga to zuciya ce za a san lokacin inda ka dace bari malam wani ka je ka kashe wani ko ka je ka mutu a banza kuma ka dawo ba mun ka dawo ka shiga kadari shine hadar abun ba mutu a dawowa in kai ka kashe ba mutum bai dawo kare ka ta da wani sha abada in kai aka kashe ba mun ka je ka dawo kuma ka ta ba daidai ba ba da maka da ko muka gyara amma kullun lahi tsakanin kai da Allah iya da sauki dama dama ɗan abin iya iya da yawan gaske illa dai kurin ni nasiha ta ga mutane wallahi a yi hankali da gaugawar neman zub da jini kuma ga hanya mai sauƙi a gare ka idan kana kishin addini ga al'umma ka cikin jahilci suna nan yau za a sa guru a sa laya a yi shirka a koron don daga mutum ma ina ga yau ma don iyayen mu aiki yau ma aiko mini yanda aka yi sihiri an aka kama shahu aka ɗarme aka huda idan shi aka ɗare mai aka yi shi shi mutum ya komu ne shi mutum ya komu ne to irin wani abin yanci yana duma wanne haɗari da zama bin jihadi ba da ka zama mutum cikin shirka ka bashi cikin shirka duk mutum cikin shirka da bai da bai gane ba wanne da ka shirye da shi ka kiraye shi zuwa ga Allah ya fahimci addini in wa kowa san fa'idar kiran ahlus sunna a ƙasa ta mu nije ko Najeriya yanzu muka tashi cikin shirka dumudum amma wannan ta hanyar da'awa irin abin da ya kanu fa'ida in wani anan na imani anan akwai wanzu a ce a zo a sha da musulunci ce bai daba akwai wanzu a ce cikin wakil suna ka zo shi a ce bai daba me yasa ya ji da'awa ya fanci addini haka mata ka yi kokari wajen wajen da'awa isar da da'awa a gane addinin Allah kuma yanzu kuma an baka dama kiran wannan ka wadi a radio ka je daji sannan suna bukata amma wallahi dai mu je dai mu je wani gari wa'azi wallahi duk inda mu je wa'azi an ce ya bana ku dawo ba mu dama koma abin yayawa duk mu je muka je wa'azi muka waje a kauye sai man da Allah shi sai dawo to garin ne iya da yawan gaske bukata suke wani a koma da yawa a nan na ga muku anan muka je wani yaka cewa muna magana zina gurin ta wasu shi ke zina iko na zina muna da zina haramu ce Allah mun je wani gari muna kwana a wurin wa'azi wani zo yake cewa muna magana kiyama hikta tabbai mace bayan mutu zama na ce bayan an mutun an mutu an zo kashi a tashi gobe kiyama a kuma tashi ta haɓa malam Allah muka muka kasa ganewa yi a nan Nijar cikin jihar da magaran wallahi jihar da magaran wallahi ce bai wa kullum a mutum a mutum an binne shi ya mutu ya tashi a wani hisabi ta haɓa malam shin garin da ta saka ta malam muna magana zina ne wai malam wai ta zina Allah ne hana ta saka su ji suke su fure fere suke suka hana daga sun ga sun gane kawo mutane to yan wada Allah mun da muke cikin irin wannan yanayi wannan al'umma jahila ba san ma biyan Allah ma kuma ta saka musulmi ne kuma wallahi abun mamaki yau inda kirista za shi wallahi ba su bin shi ka san jahilai ne amma ba su bin kirista sai su musulmi ne kin suna san addinin ma jahilai ne suna nan kan addininsu wallahi an ba su kudin amma ta suke nan nan wani gari nan arewa mun je an je a musu buruje wata kungiyar kisa ta musu buruje an kare buruje suna zarwa kullum masallaci na yadda suka zarwa sai da kare aka zo ban kwana cewa mun gode mun gode mun koma addinin mu shikenan wani addinin za su zama kawai musulmi ne su wuce suke wannan wai wannan wa buruje ce suka yi coci sun kare ko sun koma addinin su to kaga wannan yan uwa muna cikin al'umma mai bukatar jihadi na da'awa Allah ke ta nisan Qur'ani wa jahidun bihi jihadin kabira ka musu jihadi da Qur'ani wannan don jihadi ne ko ta jihadin kare a wajen jihadin da'awa ke a kira mutane a kurin a shiga a wada girman mutane kurin a wada kisa wala shi da mai tambaye da bai kayo ba Allah tun da an gare kayan ka ba su da dina kan shi yan uwa wannan kurin a takaice kurin nasiha ta ga dan shi wani mai magana magana ke tambaya ba ma yarda ba ma hata mai yarda da ɗaguta har abada kuna hata Allah ka ajalinmu mai mutu ta shahada amma akan gaskiya amma wannan rudu wannan hayaniya wallahi hankali Allah shirye da mu sai ci gaba da karatunmu kuma insha Allah za a ji a nan ta iya bin mu za mu zai ji hadarin matsayin kisa matsayin rai zai insha Allah ya biyo ba mu insha Allah ya san iya na iya ji abin da ke kitabul jinayat in za mu shiga kitab mai magana akan laihi wasu layuka nan da ya ce aljinayat sai ce ta'arifuwa zai ma ta'arifin menene jinaya ya jami'in jinaya jinayat jami'i ne kenan kenan daya jinaya da yawa jinayat kenan filiyon ne da sun gide ya ce masadarun min jana min jana zam ya jinihi jinayatan an samu asalin tushen kalmar ta hoto daga janar zambu ya janyo jinihi ya jinihi jinaya yana janyo wa kashi laihi ai jarrahu ilaihi ma'ana ya janyo ma kashi wani abu daban wa jumi'at wangana masadar ko da duk asalin kalmar ma masadar ce amma an mata mun ba a ce jinaya masadarin kalmar ta ce jinayat dalilin mi yace li ikhtilafa anwa'iha dan jinaya iri iri ce laihi iri iri ne fa innaha qad takunu fi nafs wa fi al-atraf wa takunu amadan wa khata'a yace wannan eh kalma ta jinaya takan zo a yi ta a cikin rai kisan rai ko wata gaba ko ya zamanto akan kuskure ne ko da ganganci akan san hakan waye fi shari'a shari'a aljinaya ko jinaya abinda ke ne at-ta'addi ala al-badal bima yujibu qisasan aw malan abinda aka ce jinaya anan duk da kalmar asalin ta kun tana dogon kurin janyowa yillahi kaza kaza amma anan an kawo ta anan islahin da aka ta anan aka ce jinaya ta'addi ne wuce gona da iri akan jiki akan gangan jiki abinda zai wajabta a yi kisasi ko a ce a biya diya shine jinaya ka hanyar maka magana ta jinaya yake ga maka ta'azim hurmatul musulmi girmama alhurmal musulmi kala ta'ala wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima Allah mai girma da buwa yana cewa kada ku kashe kawunanku da kanku Allah mai jin kai ne gare ku wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allah yasira duk kuwa wanda ya aikata kisa da gangan akan zalunci to za mu za mu shigar da shi wuta kuma wannan a wajen Allah abu ne mai sauki a wajen Allah wata aya Allah wannan cikin nisa'in aya ta 29 zuwa 30 sai cikin nisa'in aya ta 13 yace wa qala ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima don ya so karanta da kai ne hadarin jinin musulmi Allah mai girma da buwa yake cewa wanda ya kashe mummuni da gangan sakamakon shi jahannama ce kuma khalidan fiya zai dawwama a cikin jahannama wa gadiballahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anhu ya tsine mai albarka wa adda lahu azaban azim Allah mai tattalin azaba mai girma duk wanda ya kashe mummuni wannan shine kaga magana hadarin taba jinin musulmi wata ruwaya ga wata aya cikin ma'ida ayat 32 Allah ya ce min ajali zalik ma yin magana akan kisa sauran Allah ya ce dalilan haka katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadan fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahya fa ka'annama ahya an-nas jami'a Allah ya ce ya rubuta ya rubuta bani isra'il cewa duk wanda ya kashe rai ba tare ba da rai ko wata ɓanna irin wannan ta zalunci a kisa kisa sama ƙasa to kaman ya kashe duniya da gaba daya kashe rai guda kaman kashe duniya da gaba daya haka raya rai guda kaman kashe shi ba kaman kare duniya gaba daya ne wannan ayoyin ya soka maka inda aka girmama alhurman musulmi yanzu zai kama kuma nasoshin hadisai masu magana kan wannan matsala hadarin jinin musulmi ya ce wa ana abin horaita radiyallahu anhu qala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المسلمات الغافلات المؤمنات ruwar da bukhari ya kawo muslim ya kawo idan sa abu da islam na sai sun kawo ruwaya abinda yake ruwayar abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtanibu sab'al mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai masu hallakarwa qila ya rasulullah wani yace ya manzon Allah wa ma hun mana wasu abu ne guda bakwai masu hallakarwa yace ashirku billah shirka da Allah wa sihir da tsayi daba daba mu ce maji wa qatan nafsi ta ramalla la billah katar nafsa da ta ramar Allah da mana kashe ran da Allah haramta in ba kan gaskiya ba za mu ga waye imma zina imma rida ko kashe wani ko wa akal mal yatim da cin dukiyar maraya ita ma tana dalme da mutum a wuta wa akal riba kuma da cin kuɗi da ruwa ka bar ɗari a maka da goma ko da ɗaya wa tawalli yawman zahaf da ba da baya a lokacin da ake yaƙi da kafirai don tsoro kai ka juya tun nasin qur'ani ya ka mana sai inda abin da ya wuce biyun ku amma har zuwa miki bi baka da mu gudu wa qadful musnat ghafilatul mu'minat da yin qazafi ga al musnat ghafilatul mu'minat yin qazafi da mace mai ka mai kanta mai imani ka mata tuhuma da zina duk wannan suna girmiyar da mutum a gidan wuta sai ruwaya wadda ibnu majah da tirmidhi sun ta imam an-nasa'i wa ana abdullahi ibn umar ibn khattab radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم labin mai cewa manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce gushe wa duniya gaba daya duniya gaba daya ta gushe ta gushe gaba daya ta rushe gaba daya a wajen Allah ya yi sauki da kashe ran mumuni musulmi daya kashe wa muhimmancin ran musulmi manzo Allah ya ce duniya gaba ɗaya ta gushe yayi sauki a wajen Allah kun duniya gaba ɗaya amma ka kashe ran musulmi ɗaya yayi rushe duniya gaba ɗaya laifi wata da manzo Allah tabla ibn Umar ce manzo Allah cikin sun ibn ibn Majah annabi ya kalli Ka'aba yace ma zamaki wa zan hurmataki me Ka'aba waye girmanki yake alhurma wace wallahi ran mummuni guda yake alhurma a wajen Allah mummuni daya a wajen Allah yake alhurma duk girmanki Ka'aba duk matsayin Ka'aba mummuni daya ce yake wannan za ka za ka raina kurin a kashe kurin haka cikin sauki kurin daga dan tawili akwai hadari yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa abi hurairah radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan ruwaya daga abu sa'id al-khudri daga abu hurairah suke ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahla samai wa ahla al-ard ishtaraku fi damin fi damin fi damin mu'minin la akabbahum Allah fi an-nar subhanallah eh duka manzon yake cewa da abu rasul abu khudri manzon sallallahu yake cewa inda law anna ahlus samai da a ce dukkan ɗan sama wa ahlul ardi da dukkan ɗan ƙasa gaba ɗaya ishtaraku fi dami mu'minin suka yi tarayya kan zubu da jinin mumuni ɗaya dukkan su gaba ɗaya ba ruwan Allah da yawansu ‘yan sama ko ƙasa la'akabin mun lafin nan da Allah ya kifar su a cikin wuta duk Allah zai wuta gaba daya ba ruwan Allah da yawansu akan miyawa akan jinin mummuni daya Allah zai sa ‘yan sama duka da ‘yan gaba daya duka taron ku Allah sai dirmiya ku a wuta ya kifar da ku a wuta dalilin jinin mummuni daya na ka diba a yanzu a sauki a sallar asuba a kasuwa masallaci don haka tare ka a cikin mutum ɗari basan ɗaya ma ko biyu ma zai je ce sunan shahada kashe su sun suna addini amma can coci lahiyar wannan ana ana coci ko lahiyar lau wannan kuma abin wai ko abin birgiya ne gogormayya gogormayya ya birgiya musulmi sai akwai hadari wallahi akwai hadari a yi hankali akwai hadari wani wacce annabi ta abu zar irin wannan fitina gwanda kai a kashe ka yayi a kashe ka kan wannan fitina da kai kashe gwanda a kashe ka eh ka koma ga Allah kan kai kake neman jinin ka a wajen wani wallahi ya tauke da ka a kashe ka maka a kashe ka yayi mala lahiya da a ce kai za a yi mara jinin wani ana ga kasu Jafar sai albani wani abu ne wanda ta ce ba la ya yi ya zahiri ya yi musu alkhairi wallahi Allah ya kansa ga wata musu وعن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء هرقل abin da za a wa mutane hukumci kan jini ne in ma abin mamaki asan kullum fitina da kiyar fitina yau wannan duniya wannan da an gani ba ba malami daya cikin wani al'umma wanda aka ma shaida da ilimi wanda yake goyon bayan wannan ta da shi babu an gama gaba da an ce maka duk wani malamin shirme ne su usaimin shirme ne su bin ba ɗan shirme ne su an sa albani da ake ma murji'ai ne duka gaba daya tun zai ma magana kai ji wanda ya rayu da kai ya san zamanin ka sai maka bayani an ce ma shirme ne malamin daguta ne malamin sarakuna ne to za a bi yau da san ma in take mutumin shi bai san komai ba shi ba kudin kama kama ne shi zai masa zama jagora wanda a ce dole san shirme duk wanda a ce malamin maza ne ko kuma nan jigo abin da ganin tashi jigo abin an kawo ka dole malamin kawai shirme ne amma an mamaki ta da kwallo ta hansu a ce wasu sun ibi ne saboda sarakuna ne a da kwallo ta albani a kwallo usaimin a yi hujja amma kuma shi an kawo ta shi an ce shirme ne kaka bi shi ta yi waza haka kurin ba mu jagoro a duniya shi kayan kowa na kwaza ne an gane mutane mai taɓa a ce mutane sarakuna an zaka ban albani albani babu gwamnati ya ce da ta da bai shi ma shi wata gwamnati za ga wani misali yanzu bayan za ga littayi ɗaya ko warka goma shi na albani wani ya buga rashin goyon bayan jagorori kuma su kudi zai ce kwadon gidan wani ne bai ɗau ba gwamnati ɗaya ce buga littar albani kyauta fi sabi lillah ba zai ce wajen mamman shi mamman malamin sarakuna ne wani malamin da aka ma shaida amma da an ce maka duk shirme ne kama ka shi wajen su kun shirme ne ake baka da kowa kawai yawan can wanda wasan ma inda yake haka mutu ba ganin shi ba wannan Allah shaidin wallahi Allah shaidin al'umma ga haƙi iya nan mai san aiki addini wallahi je ya je yau aziye da awa wallahi ga kowa na abu ɗaya da cikin shuru ba san mai Allah ba wai ga shara ba musulun ga shara ba da bai san mai wasu mutan ga ba nan mu dubu yamma ko mu bukatar shara ba in za yau a ce misali za mu yi sallah mai azumi mu tauhidin ba za mu shara bayan da zunuba ko shaki akwai zalawa to an ga aka ba Allah mai matsalar wani wani abin da bai kisa wa jikun abu zai manzan Allah ya zamana amma ka tsawon shiga gwamnati aku kurin kan da'awar tauhidi shi ne bas tauhidi kurin mutum ya san Allah wanda ya san Allah ke magana shari'a wanda ya san Allah ya san musulunci shakka magana shari'a shi ne bai sani ba ya da kira shi zuwa ga Allah eh ya an kira shi zuwa ga Allah ma in ya zo to yanzu ya gane da Allah ya san Allah ya san magana sallah gaza to ba ce manzo magana shari'a kuma kuma shari'a aiki na wani ba na kowa bane ba aiki bi shayar talaka ba wani abu ne na jagora shi ne Allah zai ma sakamako na kwarin in yayi ko ya biya Allah kama shi shi Allah zai kama kai bai kama ka shi zai ma hukunci bai daidai ba yace wa an wata ruwaya ta Abdullah ibn Mas'ud ruwaya da Imam Nasa'i ya rutu abin da yake cikin ruwayar قال قال صلى الله عليه وسلم يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول قتلته لتكون عزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيموت بإثمه من ذلك بل labarin cewa gobe kiyama wani zai zo da wani mutane da mutane kala kala ne wani ya kashe dole ya kashe ka kuma duk girman kiyama Allah zai gwada maka shi wani kashe ka zai kamo ka riko ka zo tsaya gaban Allah ce ya Allah wannan bawan Allah ya kashe ni shi ya kashe ni Allah mai tambaya kai bawa dan me ka kashe shi wani zai ce nayi dan buwaya da zaman to gare ka Allah Allah zai ce dama abuwaya ta wace ni nake buwaya ta dama dama dama ni buwaya ta ta ni ne mai buwaya dama Allah zai ce wani zai kawo ni ce Allah wannan kashe ni ta kuma zai kashe shi ya ce Allah saboda ina yi don na yi don matsayin wani samu matsayi ina masu mutuwa don wani Allah ce wannan dai buwaya ba ta wani bace ba buwaya ta wace ashe dai zai koma da lahici wata ruwaya mazan da cewa zai zo a hilin kiyama jini cikin sassa a zai zai ganta duk wanda kashi duk girman kiyama Allah zai gwada maka shi zai kamo ka zo annabi ce jinin iya zuba kamar zai kashe shi jinin shi iya zuba kamar zai kashe shi zai tsaye ce ya Allah sal hada fi maka talani ya Allah ka tabi ni ba wannan ka akan me kashe ni sai ka gama Allah kurin haka bai bari yan uwa haka jira abin mai hadarin gaske yan uwa wannan shine abin da yake wannan wuri sai akwai saura ku yace tahrimu qatl al-insan nafsuhu kuma nan zamu ji haramta mutun ya kashe kanshi ne haramta mutun ya kashe kanshi كوني قاتا ما كشف كنكا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسموه في يده يتحصاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا رواه البخاري كان مسلم كان سنن وراري manzo ne gaba labarin cewa man taradda min jabal duk wanda ya gangaro daga wani tudu ya kashe kanshi tun daga lokaci Allah kai baranta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته